إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata bakwai ga wata na muharram hijira shekara dubu da da da hudu arba'in bakwai wanda ya dace da ishirin da biyu ga watan bakwai dubu biyu da ishirin da biyar. yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in da tara. cikin littayin fikin suna na asai da sabit bayan wata biyu da yanka rabama da darasin a ganin a darasinmu na ƙarshe muna cikin shuruɗu salami sharaɗai na ingancin sallah ya yi bayani akan sharaɗin harko sanin lokaci ya shiga tabbatar shigar lokaci da maganar tsarki tsarkaka daga najasa karama ko babba da magana tsarkaka ta tuha da gangan jikinka da wurin da kake sallah kenan tsarkaka abu guda uku dole mai sallah ya samu tsarkin abu uku da gangan jikin shi da tuhar da take jikin shi da wurin da yake sallah wannan shine sharuɗa da ya kawo na ingancin sallah ya kawo ruwayoyi irin na su na maganar tsarkaka daga wutsari mahiyawarin azabar kabar daga ta daga wutsari da maganar wanke mana al'aura dalilin hudda mazi da magana ta annabi da ya gaya ma aisha ruwa aisha da ruwa da annabi ce mai haila mai istihada ki wanke jini ki sallah da magana hadisin jabir na maganar wani wanda ya ga wani abu na najasa a cikin jikin shi dai na cewa mana dai na wankewa duk wannan ruwayoyin su ne bayan ya kawo su sai ya kawo ruwa ta abu sa'id nan ne muna cikin wannan ruwa ta abu sa'id na kudiri ta maganar gangar jiki ko jikinka ya ka masa'alar sallah da takalmi da najasa mun karanta ruwa ta abu sa'id na kudiri wanda shi ne kamata don bayan da muka tsaya muna cikin hadisi ne muka tsaya sai mu dasa daga hadisin farko na Abu Sa'id al-Khudri insha Allah wa an Abi Sa'id annahu salla annahu sallallahu alaihi wasallam salla fa khala'ana alai fa khala'a an-nasu ni'alahum falamma saraf qala lima khala'tum qalu ra'aynaka khala'at fa khala'ana fa qala inna jibril atani فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالعرض ثم ليسلي فيهما رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان وابن قدامة صحاب مناسك أن رواية أبو سعيد كبال لابان النبي صلى الله عليه وسلم يا سلّى iya sallah fa khala'ana alai sai suka ga ya huddata kalmar shi guda biyu ganin haka bin umarni da koyi fa khala'an nasu ni'alam sai sahabbai kenan mutane suke bayan shi su ma sai suka hudda takalmansu biyayya ta ga koyi ne na biya momin shiga sai falamman sarraf da annabi ya kare sallah ya juya kal kun san abin da annabi sallallahu salama idan yana sallah yace yana ga abin da yake bayan shi abin da ya inganta in iya sallah a halin sallah kamar da albani ke tarma Allah a halin sallah iya ga abin da yake wakana bayan shi yace musu nima inna jibril atani jibril ne ya zo mini fa akhbarani annabihi ma khabathan ya bar labari a ta kalman nawa guda biyu akwai najasa shine khabasa yace dan haka fa idza jaa ahadukum almasjid idan dayan ku yana a gaban nan idan mutun ya zo masallaci falyaqlibna alayhi ya juya kasan takalmin shi kenan ya juya takalmin shi mana ya diba kasa wani yanzu hima ya juya ƙasa ya diba ƙasan takalmin fa'in ra'a habasan in ya gada najasa a jikin takalmin faliyam sahau bil arad sai ya shahe ya goge takalmin da ƙasa sun wani salli fihima kuma ya salla cikin takalmin shi wannan ruwaya ita ce makaranta ya fara bayani da yan wanzan kware a nan magana ta sauki na musulunci yadda najasan ma a takalmi wa an tabbatar akwai ta sai aka ɗauke ma wankewa irin yadda a wanke wanke jiki ko riga ko na abu daban ita kurin aka wadatu da agoga a ƙasa kurin sauƙin musulunci kenan ba aiki da ra'ayi ra'ayi daga ce aku sauran kashin akwai abin ku ba a haka aka ce kunka wannan shi ne aka ce an sauki ga takalmi da hufi da zelul mara'a sutura ta mace ko hijabin mace ko da ya bi ƙasa ƙasa ta gaba ta ɗaukake shi domin matan sahabai kwanan annabi sallama hijabinsu hijabi ne mai jan ƙasa ba sama da diddige ko ƙasa diddige ke ba a wanda aiwa ga ya ce mace mata haukace ne kuma kwanci ya ce ba ba sai yanki ma ba su huta ba balle ba sai ƙasa suna su jan ƙasa yake har annabi sallallahu salama ruwaya sabu sunan shi da ummu salama yake mata bayani cewa falukhi inna shibran sassaki hijabin dani guda shibr haka dani guda a ƙasa ta ce izai zaka shi fulƙadam a rasulullah ainihin guda ƙawa za ta bayyana to fulƙin su ne zira har zira'i guda su suke su zira'i guda wajen rubin metar a ƙasa wani a ƙasa na ƙasa ne ba na jirgi ba ne ba a na ƙasa ne kuran don ƙawa kan ta bayyana kan a ga al'aurarsu wannan musulunci ne ba mace sutura yan uwa lalaci sutura ta mace ko addinin kisanci daga baya ne barin su ma addini ya kawo kaka ake tala al'aura mai karanta maganin hotuna yin na da ko film in ta da ta turawa ba mata suna ta yi hama sun rike liga su jan kasa take mata magi sirrin mata a da jan kasa take ya suna daga haka ruwa lalace kun yazo gaba daya ba ta kowa kenan dai a takaice wannan shine sarki musulunci to wannan ruwaya ita ce zai magana kanta sai cewa fil hadis ma'ana a wannan hadisi da ya gabata dalilun ala annal musalli idza dakhala fi sala hujja ce dalili ne na mai sallah in ya shiga cikin sallah wa mutalabbisun bi najasa yana tare da najasa ya shiga sallah ghayr alimun biya bai san ba da ita amma au nasiyan la'a ya san da ita zaman ce yayi ko san ma bai san ba da ta jikin shi ko ko a nasiyan da najasa kare in wanke eh na mance kira shiga sallah sun ma'alima biya a sana'a sallah sai ya gano tunawa ce ya ganin ta yi iya cikin sallah sai ya gana jaza fa'innahu ya ji ba'ale izalata wajibi ne ya gusar da wannan najasa sun mai stamiru fi salati kuma ya ci gaba da sallah wa ya bini alama sallah abinda ya na baya ba ce ya wani ya lalace zai ci gaba in raka a ɗaya biyu ya gani wannan ta huce ta sha sai gina saurin a gaba ya ci gaba da sallar shi wannan shi ne sabawa abinda ake fikin malakiya fikin cikin maganta wanda kanta iziya ita tsanatar habasi ibtida'an wa dawama ko tsanatar hadasi ibtida'an wa dawama ita tsanatar hadasi ibtida'an wa dawama an san hadas tsarkin rashin arwala ko wanka wannan haka ne amma tsanatar habas in ce ba tsanatar habas kamar mai iziya iya nihin tsarkin tuhaka jikinka wurin sallaka to shi ta ibtida'an wa dawama a wancan fikin ta ta mai iziya kenan idan ka ga najasa kana cikin sallah ka raka ne ko raka biyu wannan sallah ta ɓaci ta baya kai da kai sabon sallah amma na kuskure ne nasi karar wanda shi ne kunan za ka ci gaba da sallaka wani shi wajen jamur cewa balle kuma duk da a malikiya ma suna ga cewa in ka ya shi gaba shaɗan gaba kana gaba shallam yanzu ne kenan ya ce in ka gana jasa kana cikin sallah ko ka tuna ta to wajibi ka gusar da najal kuma ka ci gaba da sallar ka abinda kai ya wuce ka gina kan na baya wala i'adata alai ba magana saki abin da ya wuce wa amma taharatul makan amma tsarkaka ta wuri da aka ce ta baban da maka gina wurin da kake sallah alladhi yusalli fi wurin da kake sallah ya ma wannan magana fali hadisi abu hurairah hadisi abu hurairah shi kawo hujja na dole a tsarkake wurin da ake sallah hadisi abu hurairah me yake cewa kama arabiyun fa bala fil masjid wani mutumin balaraban kauye ya tashi ya wutsari a cikin masallaci faƙama ilayin nasu da ya ƙa'o bihi sai mutane suka tashi za su haushi da bugu za a amince faƙala sallallahu alaihi wasallam da'o da'o ku bar shi nan ya cikin kyakkyawar karantarwa wa a riku ala bauli sajilan min ma'in sajilan min ma'in au zanuban min ma'in ya ce ku bar shi kudu in ya kare a riku mana a iraq mana ku zuba sajilan mana guga kamar ce dalwan ku zuba guga na ruwa a wurin shin ta sajilan ko ta zanuban dindin ma'ana abin ɗauko ruwa ne ya ce fa'in na ma bu'istun mu yasirin walam tuba'atu mu'asirin an aiko ku ne kina ko al'umma ce masu sauƙaƙewa ba aiko ku ba ku zama to masu gallaza mutane masu kuma mutane me ka haka nan shi yaro tsarin ya ga ya zubo an ku ce ku abun shi iyawa da wuri guda ne zai watsa tsarin kawai na matsa shi ba tsankoma ba komi kurin aka bar shi ya ƙare ya ƙare ce kurin ku zuba ruwa shi kenan shi mai da siya masallaci ba wurin kazamta ba ne wurin ibada da ambatan allah annabi bayani shi kenan ya gamsu nan da muke so kawo ka annabi kin ya umarni a zuba a zuba ruwa a wurin da aka yi wusari shine hujja da cewa kenan ana bukatar tsarkake wurin da ake ibada sai yace qala shaukani بعد أن ناقش عدة القائلين باشتراط هذا الصوم ya ce wani daga wani jama'a da musulman da ke duka abu wannan ke da ibn bukhari ahmad abu dawo tirmidhi da sahibul majah sun karo abu da imam muslim kana ruwa ce da ke nan tabbatatta kuma ta hanya da yawa imam shaukani shine ke jigo karatun nan za mu tashi da ba'ad an naqash adlatul qa'ilin bi ishtirat halat thawb bayan ya munaqasha ya tattauna kawo maganganu akan dalilai na masu cewa sharaɗi ne tsarkin tuwa sharaɗi ne na wuri sharaɗi ne na jiki sharaɗi ne sai ya ce idan ta ƙarara masu ƙunahu laka min al'adillata ma fiha idan ya tabbata abinda muka kawo shi koro muka don ya ka dalilai ne na masu cewa tsarkin tuwa da jiki da wurin ake sallah mai sharaɗi kenan in ba su babu sallah shi sharaɗin ingancin sallah sharaɗin shi ya same su to ya ce bayan abin da muka kawo maka na dalilai wa mafiya da irin maganganu da suke da rataye da wancan dalilai na masu cewa sharaɗin ingancin sallah ne fa'alam to za ka san in ka diba wannan dalilai namu za ka san da ce annahu la taqasur an ibadatul wujub ta tahir thiyab yace ba sa takaita akalla akalla za su fa'idantar da mu akalla wajibcin tsarkake tuwa mai so kwanta maka bambancin wajibi da sharaɗi in yace wajibi ne kenan rishin shi bai bata sallah an yi laifi shi ne magana kenan amma yace ma sharaɗi ne ba ta sallata ba ba ta yi ba to yace dalilin da ya kawo na masu cewa sharaɗi ne in dole a samu tsarkin tuwa da na jiki da na wurin da ake sallah to su dai ba sa ƙasa da wajibicin tsarkake wannan abin tuwa ko wuri ko jikinka a kan haka sai ce faman salla wa'ala thawbi najasa akan wannan cewa wajibi ne kinan ba shati bane ko yace wanda ya salla da najasa a jikin shi ko mace a tuwa shi dinda magana guda ce da jiki da tuwa da wuri da guda ne dai ya kama magana guda yace wanda ya salla da najasa a jikin shi kana tarikan liwajib ya bar wajibi ne wa amma anna salatahu batila amma cewa sallah ta ɓaci kama huwa sha'anin faƙudana shaɗin siya fala jima shukani ya bar wajibi amma a ce sallah ta ɓaci babu ita kamar yadda yake da wanda ya rasa sharaɗin inganci fala wannan magana babu ita shi imamu shukani akan haka yake kenan ba sharaɗi ba ne amma wajibi ne laihi ne amma bai a ce a sake sallah kan shi wani magana shukani da ya kawo wani magana ya ce a shirar rutun nadiya waƙar zahabar jamhur jamhur mahiya majoritan malaman makabata sun tahi ila wujubu tatahir talata akan wajibi ne a tsarkake abu guda uku wajibi ne me guda uku albadan wasau wal makanan da sala da gangan jikinka da tuwaka da wurin da kake sallar wannan jamhur kan haka suke ya ce wata haɓar jami'un kina wasu jama'a wasu tawaga ta malamai suka ta su kuma ila an na zalika shartun da sai hata sala ba suka ce ba wajibi kaɗai ba sharaɗin sallah ba ta yi dole an samu tsarkin wannan abin guda uku malakiya tana kan shi malamai yawa a kan shi makaranta wa zahaba akharun wasu ma daban cikin magabata suka ce annahu sunna ce ma gaba daya ba wajibi bane ba suka ce dauki wajibci ma gaba daya malamai ko da shi sai imamu shaukani ke cewa wal haq anna al wal haq al wujub al albani kai saukani yace dole magana da ra'ayi mu da hukunta shi yake cewa magana ta gaskiya wajibin ne kenan ba sharadi bane faman salla mulabisan li najasa amidan wanda ya salla da najasa a jikin shi da gangan ba mantuwa ba faƙad a hallabi wajibin wa salatuhu sahiha ajiyar da yawa ya ce wanda ya salla da najasa da gangan ma ya rasa wajibi ya bar wajibi laifin barin wajibi daban amma salla ta yi wannan shi ne abinda shi ya fahimta albani rahimahullah cikin na ga wannan samar mustafa da irin cikin wannan tamamul minna da cikin wannan fatawa shi da iya kawo maganan shaukani iya ba ta ƙarfin gwiwa cewa a gaskiyar magana in za a diba dalilan da ya sa aka ce masu cewa shar'i ne albani ka gaskiya babu su dalilai ƙwaƙwara za su ce lalle wajibi ne amma ce sharaɗi ne babu sallah ce gaskiya bai gaba dalilai kan haka shi kan shaka albani da mawani tsaya ɗan wani magana ce ta ilimi ta malamai magabata kamar tsalai ɗan watan da an ce wajibi ne kuma nan sallallahu salama ya iya sallah ya cire ya bari kuma kowa san shi ne mahi kubata daga addininka me yasa za ka bari da gangan tun shi magana gaske magana kuma mutum ya tsaya tun da fahimta ce ta malamai gabata ta haka abin da ya kowa sun abin da ya yin a tsarkaka daga wannan najasa sai ya baka fatahir kuran ka tsaya a nan ka huta amma idan wata wani ce maka ba haka ba kaka tare ka ce a kahuri ga akwai matsalar malamin mutane wata ba sai karatu da yawa ba a sau a ka wani malami ya tsaya kan wani ra'ayin kuna ce muku ko an sallar da ta yi kalmar da misali ya kace ya kawo ta malaka ce shi ko an gaza kamar ra'ayin ba sanar kamar sanar magana ba ya kace maka kawuri ne ko ma suka ce san ma bai ce malaman sunna ta bai ma cikin Allah haka mutane suke na kabbai a ra'ayi ne kama yirki da magana shi ke tsaya nan kai amma dauki abin da kai nutsuwa kan shi shi ke ka huta ba su ka zaka roƙa shi ka neman hudda shi da cikin halin sunna da har iya cin abin da ake a yau na ba da ya zama da malami ka ta fata cikin malamai ko da wani malami ga ba ta ya magana ko da ba ta karhi ko ba ta jamhuri bace ba in ya doka baka da maka aibanta shi he dai kai kana ga abin da zai nutsuwa kai kaza shikenan ka huta don ka shiga suka a ta ka tarar tsakanin mutane malamai wannan shine magana da shi da hudu akan akan haka shi shi Umar Shukran akan haka kuma ta albani ya ba shi goyon baya kan cewa ba sharadi bane ila muka ɗauka ta maliki masu kawo sharaɗi ne su suna cewa sharaɗin tsarkaka ta jiki da tuwa da wurin sallah sun ce akwai a tazkira kana kana tine kuma alƙudura kana tine kenan me su kasa maliki sun yarda sharaɗi ne amma yadda sharaɗi yadda ƙaidi biyu ka san da abin kuma kana da ikon gusar da najasar su ma kaskace kansu me suke ni kenan misali yanzu ban lahiya irin akan garin likita misali irin misali masu abin tiyo na wutsari ko misali lahiya ta kashi bai tsayawa ko tsari bai tsayawa lokacin sallah to masu ce ma sharadi sun yi rada anan tun baka yi gutsayawa anan ba sharadi bane yake sallaka ba ci abu na tunda an ga sharadi ne ka tsaya can karke kina hidda hidda kina hidda bar sallah an wa sallah bai wa sallah kuma anan an ɗauke maka zaman sharaɗin ɗarkaka don ba ka iyawa haka da na dasa a jikina kurhi na manci ban wanke ba sai bayan lokaci na yi sallah a zuwa la'asar kurin zuwa tsanin zama garba ashe ni na yi magar a zuwa la'asar da na dasa a jikina to masu ce sharaɗi ne eh sun yi da sai amma sun ce sai in katina na manci ne kirma ba magana sharadi to illa su malikiya he su ce a adafil waqt a sake inda sauran lokaci kinan ko a malikiya na yi sallar da najasa a zaun asar da magarba na tana ko a malikiya ba a sakewa ba sakiya don da ba gama nai inda yake da magana a na yi alzawar la'asar kahin haɗa rana haini tuna na yi sallah da najasa shi suke ce kanun sai alaka a nan ka gani a rufe lokacin kenan a nan a kan fikin malikiya sai su ce a sake sallar ta mu gane ko a malikiyar don ka sun ce a rufe lokacin a malikiya kenan i'ada kin gairu wajiba ba wajibi ba ne mustahabi ne ko a wajensu in wajibi ta sai su ce ka sake hada fada kenan ko a malikiya kai sallah baka sani ba daga baya ka gano mustahabbi ne ka sake ko da sauran lokaci idan baka sake ba baka lafi ko a malakiya mutum daga cikin malakiya da kewa ka zai insha Allah sai in wanda masakaloci na fiƙi suka zo maka lokaci guda kasa warware suna da abu iya da muhimmanci ɗalibi ya ke su hujjojin don yau sami ko samu wani yanzu mun kare da yanzu magana ta suturce kenan tsarkaka cikin shaɗin ingancin sallah a samu tsarkaka ta jikinka da tuhaka da wurin da kake sallah kun magana kenan a karanci masu cewa su ce wajibi sai satarul aura ina kuma jamuna cikin magana ta shuru sharaɗin ingancin sallah sallah ba ta yi babu wannan yanzu sai ya kawo satarul aura suturci al'aura yin dole ka riya al'auraka tukun sallah ta yi ya ce liƙaunin lahi ta'ala ya bani adam hudu dinata kuma inda kulli masjid suratul araf aya 31 tunan menene da aka ce ya bani adam ku rike ku yi ado a wajen kowane masallaci bi ake ni sai ma tafsirin wannan aya a wajen magabata tafsirin ce wal muradu bizina ma ya sutura aura adan da ake magana adan ko sutura da za ta rihe maka al'aurarka me da ya ce maka inda kullum masajid ma'ana a sala ma'ana inda kullum sala ku yi adanku ku yi al'asararku wajen dukkan sallah shi ne fasara maka ta asala ma'ana musu ma'ana asala a rake nan da masallaci na yi a masallaci sallah ko wurin sallah ne ko ai ma'anan magana sturu auratakum inda kulli sallah ma'anar ayar tafsirin ayar ku rihe al'aurarku a wajen kowace sallah وعن سلمة بن العقع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفأسلي في القميص قال نعم وزروره ولو بشوكة رواه البخاري في تاريخه وغيره سلمة بن العقع كيتشيوا da kanshi ya ce ya manzan Allah a fa'usalli fil kamis zan iya sallah cikin riga kurin yantuwa guda da ƙasa a ƙasa zama da dogon lafiya a ƙasa na iya kanan ana mene babu izar babu wando kurin sangala haka ce sangala babu wando ya ce annabi ce na'am za ka iya yi amma wazuruhu walau bai shauka kasan su masu suna a sa buto a faransi nan a buɗe ya sa kamar buto ne ake ya ce to kaɗan ma na ka sami buto ka faransi shi ko da kaya ne kenan kan ya zama baka ma abu ne inda tana rihe yace ko da kaya kenan ka sa mata ka batse ta kenan tsaga ta gaban ta gaban riga ka sa ce ko da kaya ka sa kenan ka ka matse rigai ka ka ka ka dimki ko ka dimki mana ka sa wurin shine kon dai mana wurin tsagar ta ka sa ka fatse ta ko da da kaya ne nan me yake nan dole yake nan ga arihi jikin gaba daya ko da da riga ne to yanzu zai maka magana da aka ce a riha al'aura mai al'aura ina ne al'aura da ake magana a rihita sai ce haddul auratu min rujul iyaka ta al'auran namiji ina ce al'auran namiji ya ce al'auratu lati ya ji ba allar rajul situruwa inda sala al'ubulu wa dubura al'aura wadda ya zama wajibi ne namiji rihita a wajen sallah da al'aura babba wurin wutsari da wurin kashi shi ne al'ubul wadubar wurin wutsari da wurin kashi wadubar ya daukan har takasai takasai ta ce takasai takasan ka shi ne wurin zama wannan su ne wajibi ka rihita wannan sune kamar ijma'i ko da kana wa amma ma adahuma min al-fakhz wa surra wa rukba faqad ikhtalafat fiha al-anzar amma abinda ba wurin wutsari ba ko mazamna abinda ba su ba irin su cinya irin su cibiya irin su gwiwa wannan maganar ra'ayin malamai ya saɓani akan matsayinsu suna cikin al'aura a bisu ciki akwai saɓani a kansu taba'an li ta'arudul athar me ya ka saɓanin saboda suna bin hadisai da suka zo suke ta'aru suke karo da juna kan mas'ala da haka shi yasa famin ƙa'ilin bi ana lista bi aura wa min zahib ila an aura sai malamai suka saba wasu su ce al'aura ce wasu ce ba al'aura ba ce dalilin hadisan suka zo wannan kamar iya cin karo da wannan wannan abin yasa malamai suka samu sabani kan sauran wurare amma wannan tabbas ba sabani gaba da baya ta kashi da gaba wurin tsari wannan kata'an ba sabani al'aura ce da ake magana sauran cinya da gwiwa da cibiya to yanzu wannan maganganu da ya tunda an riga an saba kuma an kama maganganu da mana magbata sai zai kawo maka wasu abu da kasan meye madogara ta kowa sai ce hujjatu man yara annaha laysat bi aura hujjar masu ganin cewa cinya gwiwa cibiya ba al'aura ba ce ga hujjarsu استدل القائلون بأن السرة والفخذ والركبة ليس بعورة بهذا العجز sun kawo hujja masu cewa wannan ababai na cibiya da cinya da gwiwa ba al'aura bace ba sun dogara da wa'annan hadisai da za su zama ambata ba da kaba kun ra'ayi bane ba da ka a fahimta su ne kan wannan nasi ka kuma ta ce magana mu da ta'aru hadisan wanda ya zo a cewa wannan cika zane shi sai ta'aru kenan hadisan suna da kaurin juna yace أنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه فلما قام قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك فقال يا عائشة ألا أستهي من رجل والله إن الملائكة تستهي منه رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا عائشة تجيب اللبار cewa manzana sallallahu alaihi wasallama kan jalisa iya zamne a zaman da yake kashifan an fakazi cinye shi a buɗe fasta a zan abubakar ya sallama yana muzin shigo an shigo kasan sallama daban isti'izan daban mu ana muke ɗauka abu guda ne ka yi sallama a gida sallama alaikum wadda san tukuni kwado ya saba ma ƙa'ida ba shari'a ba haka ta tsara shi ba istizan daban kuma istinas daban ka assalamu daban taslimu daban an ka ce assalamu alaikum a warsan wala ka amsa maka wala sunan oranta da barkatu daga ce in shiga shine kai sallama zan amsa maka in shiga an ce shigo ya ka shiga an ce an kaji shuru ba a magana ka tsaya kai ma iyawa ce idan an jima ya ka koma shi a umar da sa'ila khudiri musala khudiri suka samu wannan abin umar iya cikin gida abu sa'id ya zo ya yi sallama gidan umar daya biyu uku sai koma umar ya shirya da hutu da hutu kumbe nan ta yaka ya kai kansa lama koma ya ce a nabi ya ce idan ganin uzini su uku baban uzini mun koma ana uzini su uku ba ba na koma ya ce ana annabi magana karshe dai umar ta ya gaba dalili ya ga neman gabin wuri-wuri wajen mazauna wajen su ya tambaya kaiwa zai min shaida annabi ya ce aka nemi uzun ba ba da uzun a koma ya samu da cikin sabai a wasu dakin da shi ne ma shaida shaida ya zo ce ni na shaida annabi wani magana a ta zai mai kan uzuni uku ka ne ma shi kenan ya koma ba a ce ba kenan da kaji asalama kun ka wada ya an baka uzuni domin kanta ruwa ba da abubakar zo sallama annabi kyale kai umar ya zo ya sallama ya ce mai ce ce ce koyi ba ce umar a kowa ce na gaya abin da ya ce umar ya jima an jima ya komo ce ce mishi umar a kowa wanda ya wuce a saman rigima ko kina da cikin rashin an ci koki shigowa baka faɗa wa kuɗa ka sallama sallama daban shigowa daban shi ne kwar mana don mun gane kama gama abin biyu an gidi gari mutum kai sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ya bisa maka wa alaikum salam wa barakatuh to ya kai jira shigo ka shigo yi magana ba ka dakata kuran kaka shiga shi na ƙa'ida to manci akwai misali iya misali a yaga ya gida zo gida na imita gidan ku zo gida na na baka lokaci ku shigo to wannan kusa kowa abu ne ke da dama ke na kowa ku ka fada wannan dama na kai ce kuma ka zo kowa abu ne ya shigo za ka yi ka mahi al'ada irin namu na hausa nan ko mutum gida abu da an gazo a dubu ya ka fada kuran dama haka tsarin ko a turanci ba haka nan namu al'ada ce mana kewa nan gidan kowa abu da wayan in mu wanzu ko fada zai ci kuran gida a riyeki uzuri abu da ka shigo ba abin gida ka a wayan abu da wannan wallahi muka da adaci abu da wanda yake ya ce barka ce zai ka je barka shi gidan mu ta nan gon haba ba ka kai ka fara ba to tsarin musulunci kenan shiga he da uzuri ake shiga a takaice dai ta ce umar ya nemi uzuri uzurinka a wuka ya da uzurinka ka ba shi uzurin shigowa kana halinka ko alhali kana kan halinka umar ya shigo ya nemi uzini ka ba shi uzini wa anta kana kan halinka halinka ko anta ala halika amma tace falan musta'adhan usman da usman yana mu'uzini arkhaita alak tabak ya ka saki ya karhi to ka kare cinya kake nan ya kai haka abubakar ya shigo abu dai umar abu dai usman ya kare me yasa ta bi dalili me ka haka yace aisha ya aisha ala astahim rajul bazan ji komiyar mutumin da yace walla na rantse da Allah inda na mala'ikata da ta stahaye minu mala'ikuma suna kume usman mala'ikuma suna kume shi yana kume shi zai kume ci nasa narihi don za a wani magana hata cin al'aura ce tana nan ba ta gadarin ya bar abubakar gani umar ga inda al'aura ce sun gani kuma shi ma dalilin nisa usman ce dalilin kumya ta usman dama kuma gashi dama kuma dama sarki shi ne duk da wannan masu sarki shi ne abubakar da umar su wannan ɗiya suka bashi shi kuma da shi bashi ɗiya shi abubakar da umar sun ba annabi ɗiya hafsa da aisha amma usman annabi ya bashi ummu kulsum da ruqayya ko sai ya bashi biyu biye bashi tun da kwata uku da na baka ko ko suka mutu ko ne cika rawai suka mutu a takaice da ke da usman annabi yari to shi da tace me haka ita ga dalili wannan shine hadisin farko na masu kawo hujja da cewa cinya ba al'aura ba ce irin su ibn hazam kwarai ya ja rike nan ya zafa fatawa ya ce wa an anas annan nabi sallallahu alaihi wasallam yau ma khaibar hasarar izar fakhazihi hatta inni la anzur ila bayad fakhazihi rawahu ahmad wal bukhari anas ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin khaibar naga annabi ya kware cinye shi anas ya kallo annabi ya kware cinye shi ya ce ka ina ga horin cinye ido na gani kaga wannan ma hujja ce sai kenan inda al'aura ce ya bada ana sai gani kada bai bane ba ɗalibin hazam shiga shi na kafa ganin ibn hazam ke cewa a zahiri ba ya ce fasaha da haka ya inganta an alfahida listura ya tabbata cinya ba al'aura ba ce walau kanata aura لما كشفها الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم من الناس في هذه النبوة والرسالة ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال السبع وقبل النبوة ابن حزم كيتشوا يا تبت تشينيا با الأورا بتشي عند هل الأورا تشي da Allah bai budewa ba manzon shi wannan wuri wanda yake tsakakakke ma'asum na Allah ka daga mutane fi har nubuwa wa risala da bai bude ba a halin annabci da manzanci kuma wala ara an anas bin malik wala garu da anas bai ganta ba ko wani ana da ba su ganta ba yace huwa ta'ala shi Allah mai girma da buwaya kada asamahu min kashf al'aura fi halin siba Allah ya kare manzan shi daga kware al'aura a halin kurciya ma da yake wuce al'aura ce Allah ya hana shi ya kare mai kare bayan al'aura shi a halin kurciya ma kafin annabta yaushe bayan annabta inda al'aura ta zai bude mishi wanda ya kare annabi da bude al'aura a halin kurciya yaushe zai ba da dama ya bude al'aura a halin annabci da manzanci an bayan ibn hazm ne ya ce mai dalili ya ce fafisa ya haini an jabir ruwaya abokan haka cikin sai musulun jabir bin abdullahi ke cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره النبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أيكين كعبة أنا أقول دواسو سي إياد إزار كيش فقال له أمه يا ابن أخي سي أم مناكنا عباس ya tausayi annabi sallama yaro iya daukan amma kamar zai akan shi abin ya mai wahala yace bin akhi law halalta izara da ka hudda ka wuri ka hudda izara kinka kun dauka kanka kai kai ma na kai gamu shi ka dauka kanka ma ka dauka dutsen a sama ya mai shawara ya hudda izara kin shi ya dora ya gamu shi aka ya dora dutsen a sama haka yawa annabi shawara yace kai haka law halalta izarak faja'alatahu ala mankibak dun tara da ka warware da ka dore saman ka fadarka ka dore dutsen kina saman ka fadarka yace qal halahu annabi sallallahu alaihi wasallam bai sun ce ba wa ja'alahu ala mankibi yana mai kenan yasa izarakin akan ka wazir kenan iya haka fa saqata maghshin alai kai tsaye nabi hwari su ma ya hwari ya su ma ya ce famaru ya ba da zalika yi mu'urtun daga nan ba ƙara ga annabi ba ƙara zarbatun daga nan ba ƙara ganin shi ya zarba to shi ne ibn hasan ya yi shi a halin kurciya ma Allah ya kare ya hana shi magana zir da ke wacce zirkin ce yoshe kun bayan iya manzo annabi ya bayyana da al'aucinya inda al'aucin shi zai bude bai ya bude ta kaji hujja ibn hazan ke hujjarsa ta gaba masu cewa cinya ba al'aura ba ce wa an muslim ana abil aliya al-barra قال إن عبد الله بن سامت ضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألت فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال سل صلاة لوقتها ila akhirar hadith nan mas'ala ce ta abu ala ya tambaya ga abdullahi bin samit kan mas'ala ta a lokacin sallah da yi abdullahi bin samit wani tambaya sai abdullahi bin samit sai bugi cinya ta ta abu aliya ya bugi cinya shi sai ke ce mishi nima ya ce na tambaye abu zar fadaraba fakhri ya cinya ta kuma da wata fakhri kamar da kamar da nabi cinya kai ma kina ni ma haka ne mai tambaya ya biki cinya ta irin da kai ma na nabi cinya ka wa qala abu dharr ke ce mini ni ma inni sa'altu rasul sallama kama sa'altani abu dharr ce mini nawa manzan Allah tambaya irin tambayar da ka mini fadaraba fakhri annabi ya biki cinya ta kama da rabtu fahata kama da magicin yaka ya ce ka yi sallah a lokacin da zuwa ƙarshen hadisi nan mai magana kenan kenan inda haccinya al'aura ce annabi ya bigi ta wani ta misali ka bigi mutum gaban mutum ko ta kashin ka buga ta kashin ko ka buga haka buga buga ba shi magana kenan to wannan shi magana su qala ibn hazm rahimahullah yace fa law kanat al-fakhidha awra lama masa rasulullah min abi dhar asalan bi yadihi al muqaddasa inda har cinya al'aura ce da manzon sallallahu alaihi wasallama da bai da bai taba ta sam daga abu dhar inda har da hannun sarki bai da hannun sarki taba najasa ta wani al'aura ta wani da bai taba ta ba yace walau kanat al fakhdatu awra al fakhdatu awra inda abi dhar lama daraba alayya bi yadi inda har cinya a wajen abu dhar inda al'aura ce da baiwa ya buga ya taba al'aura wannan hannun shi wa kadhalika abdullahi bin samit wa abu aliya su ma da basi ba dan haka yace wa masu tayyib muslimin an yadrib bi yadi ala qubul insani ala thiyab wala ala alaqta dubri dubri insani ala thiyab yace kaga bai halitta ga musulmi an yadrib bi yadi ala qubul insani ka bugi gaban al'aura ta wuzar mata ka buga aka ce a ko riga ka buga mun shi ko ka shafa gaban shi da gaba al'aura ba yayu haka ba zai ba za ka yi ba taba al'aura shi wurin mutsalin shi da gaba haka ka taba takashin shi ba wurin mutsalin shi daga daga ci a ko tuwa ka shafa ka taba ka shafa ba shi ne magana take akan shi yace wala ala bana badana mar'atan ajnabiyyat ala thiyab aka cin zan mace ai yanzu tunda akwai sura ka zo ka shafa ta ka shafa mace ka ci a akwai riga akwai hijabi ka shafa cikinka ka shafa ga da ke al'aura ce baka taba ba ko da da hijabi a jikinta haramun da ka taba jikin mace ka ci ka ci akwai hijabi kenan inda al'aura ce annabi taba ma shine hujjarsa kenan hujja ibn hasan albatta ta wannan kamar sam kenan summa zakar bin hazam bi isnadihi ila jubair bin huwairis annahu nazara ila fakhati abi bakar wa qad kashafat وانا انس بن مالك اتى قس بن شماس وده حصل ان فخزي دو wannan asar ne kawo na Abubakar mana shi wannan kenan Jubair bin bin Huwairis ya ga cinyan Abubakar ya diba kuma Anas bin Malik ya ga cinyan Qasim bin Shammas wannan inda wahai da ya saka da kansu shine hujja ibn Hazam akan cewa cinya ba al'aura ba ce mun ji wuce su ko sai kuma mutum ce kaza malamin sunna ce kaza ka yanka ka soka kai buga kaza ka shirya mai hujjar shi zo nan mun kare hujjar masu ganin cinya al'aura ce cinya ba al'aura ba ce ba na farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya buɗe a gaban abubakar da umar a anas ya ce a khaybar annabi ya kware cinye shi ya gani wannan shine sai kuma wannan na bayan ibn hazami akan shi sai na da magana ta annabi ya bugi cinya ta abutar yanzu hujjatu man yara annaha aura yanzu kuma hujjar masu cewa ita cinyar al'aura ce sai ta baya maka me dalilin magabata akan wannan cinya da gwiwa da cibiya ya ce da ta'arud asar dan hadisan kamar suna karo da juna wanda ya ce kaza wanda ya saba mishi tun zai kama dalilin ko ne ta kuma ya maka talilin ya maka me ya ciki ya ce wasu dala ƙa'ilun bi an na aura bi hadainil hadithain masu cewa cinya al'aura ce su kuma sun kawo hujja dalilin su hadisai guda biyu عن محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معبر وفي خذاه مكشوفتان فقال يا معمر غد فخذيك فإن الفخذين أورى رواه أحمد والحاكم والبخاري في تاريخه وعلقه في سيه أنه صلى الله عليه وسلم يازو هجي وتوجه معمر wa fi zahu maka shufatani cinye shi biyu suna bude ya kwada cinye shi faqal annabi ce ya ma'amar ghadd fakhadhayk kariye cinye ka biyu da yesu fa innal fakhadhayn awra cinye biyu al awrat eh kashi ba yace gwada ruwa ta taba wani bukhari ta imam ahmad haka hakim haka bukhari cikin tarihi cikin sai yake shi ya kashin mu'allaka حديث مرقوكم وعن جرحد قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة وقد انكشفت فخذ فقال غد فخذيك فإن الفخذ أورى رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي فقال حسن وذكره البخاري في صحيح معلقة جرحد يكي تشوى manzon sallallahu ya zo wucewa wa kadin kashafat gwado na abin ya zanta zanen na ya dan kware cinyata ta kware a waje faƙal annabi ya ce min da gadda fakata ka rihe cinya ka biyu fa innal faqiza aura cinya al'aura ce wannan ruwaya imam malik imam ahmad abu dawud turmuzi sun kawo ruwaya haka bukhari cikin sai ya kai mu'allaka yanzu wani bayan duka da ya kawo waye kawo magana ya kawo magana magana wannan sai da sabiq a sai da sabiq ya kawo magana dalilan kowane wani magana ta magabata zai ce hada huwa mastadalla bihi kullum min al-fariqain wannan abin da ya ambata maka shi ne kowane ɓangaren biyu kowa ga hujjar shi ya ga maka da masu ce ya aura ce da masu ba al'aura ba ce ba cinya ko gwiwa ko cinya riga ya ce walin nazir fi hada kai mai dibawa kaji dai wannan ko kaji wancan ya ce mai diba wa'annan dalilai iya da dama an ya khatar ayyura ayyaini ya zaɓi duk wanda ka ɗauka babu zargi wa in kana ahwat fi din an yastura al musalli ma baina surratihi wa rukubatihi ma amkan zalika yace duk da cewa al ahwat abin da hida cewa ta ka tsantsan a cikin addini mai sallah ya rihe abin da ke tsakanin cibiya da gobe kuran shi magana mahi nutsuwa mahi takaɗansa kuma ta kai haka ma amkana bakin iyawarka shi adina albani rahimahullah yake cewa wannan magana ta asir da sabiq cewa ka zaɓi ra'ayin da ya maka yanci al'ahawar a shari'a abin da ba wajibi ba kenan hanzu kenan ba magana wajibi ce kenan kana da zaɓi shi ma labani iya tare da ibn hazam kan cewa gaskiya ce da al'aura ce to shi da abin da gama yanzu ya ce maka abin da ya dacewa abin da ya dacewa ka huta daga sabanin da ya ka an kare ba mace kale an kare ku dama sabanin an ka bude ne ya ce ƙadar bukhari imam bukhari ya ce hadisu anas asnad wa hadisu jarhad ahwad hadisu anas wani hadisu anas ne wanda ya gane wanda ma a khaibar kan hatar fa ya bude ya bude gane ya bude cinye annabi a khaibar anas ta ruwa ta baya anas ya gane annabi ya bude cinye shi a khaibar shan yace bangaren isnadi al-imam bukhari ke cewa bangaren isnadi hadisu anas ya inganci ya yi ƙarfi sanadi amma ci hadisin jarhad ahwat shi ya yi takaɗa kasi ya lahiya ya lahiya ce ya yi dace ya baka cika cikin matsala ba na miyar jarhad wani maka a nabe ce mashi da ya cinya ka cinya al'aura ce sai wani matsala haka nan kuna ya lahiya ya lahiya gaskiya nan gaskiya ya yi lahiya ba mai zargin ka kare ko na ke matsala ka bude da za ka bude kuma da Allah bisa ka bude da za ka bude ka sha kanka cikin problem kuna haka nan kuran kare shi lafiya gaskiya sai kan irin wannan ma wani ya ce shi ya bude ko ba zai bane kaga kakwai da gwaje da shi ka san kenan iya da magabata kan magana shine kuran sana'awa ba ko da ka kaɗa ci kaza shi wanda wani wurin ka ɗauke shi ko ya bar kaza ko ma ba musu ku tura shi daga suna gaba ɗaya a fa'inda shi ce haka nan kuma za ga musu kamar kamar sabin hazam kin ga musu su albanin su ma ba ta saka kabudi amma suna ga cewa babu cewa sharadi magana kenan ba ta saka kuma abu da sallah ba na albani misali iya magana ko gane magana su da malamin suka yi magana ta ilimi musu misali albani ai ya magana cewa ba sharadi ko ya ce kai wajibi ari ta ko to shi ba albani ba magana cinya kadai ba ko sallar kai abu da cai matsala ce sallah ma ce kai sallah kan gaba hula babu rawani ta ba a ta wajibi amma bai cikin amal ajin magabata ba ta samun cikin magabata ba ko annabi ko sahabbai suna sallaka a gudi yace wata al'ada ce ta tura ta shigo cikin musulmi ce yace da abun kun matsala amma ta ce cikin magabata suna yawo da kai a gudi ma bai ce ba sallah ba amma ce a rihe shi shine kamala rihe kai shine kamala ga musulmi cikin sallah amma ba a ce an yi gudu babu sallah akwai al'aura ko amma abin da ya yi a rihe kan a sa hula ko rawani sai yanzu haddu la'aurati min almar'a me yanzu da kai namiji al'aurar abin sananne al'aurar namiji daga cibiya zuwa gwiwa tunan magana mai sauƙi an ce cibiya ba ta ciki gwiwa ba ta ciki intervalkin ne daga gwiwa abin da ya cibiya daga cibiya abin da ya kasa kenan tsakan wannan ne kenan cibiya daga ita ne aka za a yi gaba gwiwa daga ita za a yi gaba kenan abin da yake gwiwa kanta cibiya kanta an ce busu cikin magana magana mai kare abin da yake tsakanin sai ma bayan hazai ne ne wakatun ya ce badalul mar'atu kullu aura na magana haddul aurati min al mar'a ina ne iyaka al'auran mace ya ce ya ce yajibu alaiha situruhu wanda wajibi ne ta rihe ma'adala waje wal kafai banda huska da tahin hannu ƙala Allah ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha suratul nur bai halitta mata su bayyanar da adansu sai abin da ya bayyana mai lama zarmina ya ce ai wala ya zahara na mawadin zina kan su bayyanar da wuraren ado illal waje hawal kafai su wannan bisu cikin abin da aka hana ta bude kama ja'a zalika sahiha ibn abbas wa ibn umar وعائشة وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار yace haka ya inganta daga ibn abbas haka daga abdullahi bin umar haka daga aisha aisha take cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai karɓar salatul ha'id mana ana ne ba da gami mai halatta sallah a ranar lokaci ake da mai yafi tafsir magabata ya ta salatul salatul ha'id la ka bulla salatul ha'id Allah bai karɓar sallah mai haila mai halatta haila sallah mai halatta sallah ana ne baliga matar da ta kai jinin haila Allah bai karɓar sallar mace baliga he da mayahi mana tarihi kanta rahul khamsa إلا النسائي كما ساوي بن خزيمة الحاكم قال الترمذي حديث حسن عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتسلل المرأة في درع وخمار بغير إزار قال إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها عنا رواية أم سلمة إذا توا النبي تنبيا cewa a tusallil mar'atu fi dir'in wa khimar mace za ta salla cikin riga da mayahi daga izarin babu izarin mana babu zane ta zulun bukurin tare kanta sai ce idza kana dir'u sabigan in rigan mai kabri ce tare ko ina kenan yughatti zuhuru kalma za ta rihe bayan diddiganta kenan kan haka tana iya yi wannan ruwaya ta abu dawo duk da wasu wadda sanata hadisin wakufu ne to ganin lokacin ya kamata mu tsaya na alakawar satin mai zawa sai magana kan sinadin hadisi insha Allah da sauran bayani kan mas'alar sallan mace a cikin riga da mayahi babu zane Allah kan darasin gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you. بك بك بك بك بك بك
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا